إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin falalarsa da rahamarsa ya nuna mana wannan rana mai albarka ranar da za mu ɗauki hutu na kuma tafsirin alkur'ani cikin wannan shekara ta 1441 hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda muka ambata cewa insha Allah za mu gabatar da nasiha ga kanmu da kanmu da muka yi mata take da munin rayuwar jahiliya rayuwar jahiliya ita ce munin rayuwa da ɗan adam zai samu kansa a ciki a rayuwar duniya ya yi asara mafi muni idan dai a rayuwar duniya ne to ba wani lokaci da za a ce mutum ya samu kansa a rayuwa mafi muni kamar a ce yana rayuwar jahiliya idan an ce rayuwar jahiliya in ka ga dama ka fassara shi da rayuwar dabbanci rayuwar da ba ta da tsari rayuwar da ba ta da ƙa'idodi rayuwar da ba ta da sanin ya kamata rayuwar da ba ta da manufa inda za a dosa face waɗansu al'amurra wadda ba abin da zai kai al'ummar da take rayuwar jahiliya in ba mahalakanta ba Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake cewa ya cancanci mu gode mishi saboda yadda ya kawo musulunci ya cire mu a jahiliya Allah ya cancanci yabo da godiya na cire wannan al'ummar daga wancan mummunan ƙangi na jahiliya da musulunci ya same su a kan shi Allah ya yi umarni ya ce kuma to mu riƙe musulunci da kyau kar mutum ya yadda bayan wannan ni'ima da falala ya sake komawa ruwa لقد من الله على المؤمنين إذ بأس فيهم رسولا من أنفسهم
بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah ya ce laƙadi mannallahu alal mu'mini na haƙiƙa Allah ya yi baiwa wa mu'mini laƙadi mannallahu alal mu'mini Allah ya ce Allah ya yi baiwa wa musulmi ya musu gata ya taimake su iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim ta yadda ya tada wani manzo daga cikinsu yatlu alaihim ayatihi wannan manzon yazo yana karanta musu ayoyin Allah wayu zakihim yana tsarkake su daga dotti da dauda na jahiliya wayu allimuhumul kitaba wal hikima yana karantas da su alqur'ani da sunna Allah ya ce wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah ya ce sun kasance kafin zuwan manzon kafin zuwan musuluncin suna cikin bata mai zurfi mabayyaniya Allah ya ce Allah ya muku baiwa Allah ya muku gata Allah ya muku rufin asiri gashi ya tada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da ayoyin Allah yana karanta muku yana tsarkake ku yana gyara muku aqidar ku yana gyara muku rayuwarku Allah ya ce kun kasance a cikin rayuwa mafi munin bata da tabarbarewa Allah ya ce kafin zuwa musulunci a suratu ali imran Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa la tamutunna ittaqullaha haqqa tuqatih
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah iyakar jin tsoron Allah ma'ana ku kure manejin ku wajen jin tsoron Allah sai ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu rayukanku su bar jikinku illa wa antum muslimuna face kuna musulmai wadda suka mika wuya wa Allah Allah ya ce bayan ka samu musulunci Allah ce karfa kuma ka bari ka mutu ba musulmi ba wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya ce kar ku yadda ku mutu bayan ni'imar musulunci da Allah ya muku face kuna musulmai wadda suka mika wuya wa Allah suka mika wuya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah ya ce ku yi riko da igiyar Allah dukanku ku rike alqur'ani da kyau ku riƙe sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kyau wala tafarraqu Allah ce kar ku rarraba wadhkuru ni'matallahi alaikum Allah ce ku tuna ni'imomin da Allah ya muku Allah ce ku tuna idan kana so ka gane kimar abu to ka tuna lokacin da baka da abu in kana so ka gane kimar ni'ima da Allah ya maka to ka tuna lokacin da ka rasa abu yau an ce ka mallaki gidanka ka tuna struggling da kai a gidan haya lokacin da baka da gida hakan sai isa kai godiya ma Allah wazkuru ni'matallahi alaikum Allah ce ku tuna ni'imomin da Allah ya ni'imtar da su a kanku if kuntum a ada'an lokacin da kuke rayuwa dukkanku a matsayin abokan gaban juna wani dangin da wannan dangin sahabbai ne yau amma a jiya tsawon shekara da shekaru sai dai wannan gidan su yaƙi wannan gidan wancan gidan su yaƙi wancan gidan wayannan su kai hari ma wannan kabilan waccar kabilan su kai farmaki ma wannan kabilan amma yau ruwa kofi ɗaya in aka ba mu wannan bayi iya sha sai ya ba mu wancan id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum a cikin wannan matsananciyar gaba da take tsakaninku Allah sai ya haɗa tsakanin zukatanku ƙarƙashin inuwar musulunci fa asbahtum bi ni'matihi ikwana Allah ya ce kuka wayi gari cikin ni'imar Allah yau gashi kun zama yan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nari da fa kun isa gabar fadawa wuta kun isa gabar saura ta rubta da ku ku fada cikin wuta fa an kun minha Allah ya tsamar da ku kun yi tafiya kun isa ga wuta kun je bakin gabar wuta saura ku rubta fa an kun minha Allah sai ya tsamar da ku daga wuta Allah ce ku tuna haka kazalika yubayyinu yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun Allah ce Allah na muku bayanin ayoyinsa ne daki daki don ku shirya to rayuwar da aka yi a jahiliya da nassin alkur'ani ya ce rayuwa ce da an isa gabar wuta Allah ya ciro mutane daga kai an isa gabar wuta za a rubta Allah ya ce Allah sai ya tsamar da ku duk wanda ya samu kansa karkashin inuwar musulunci daga wancan gaba aka tsamo shi karka yadda ka kuma koma inda aka ciro ka karka yadda ka koma inda aka ciro ka duk wanda ya samu kansa a cikin musulunci yana mai imani ceto ce daga Allah subhanahu wata'ala ceto ne daga Allah subhanahu wata'ala ya isa gabar wuta zai rubta Allah ce sai na tsamo shi to wannan gaban karka yadda ka koma ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam al-bukhari da muslim duka sun fidda hadisin annabi yace thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman annabi yace akwai waɗansu halaye guda uku waɗansu sifofi guda uku duk wanda ya samu kansa da waɗannan ɗabi'u ko halaye wajada bihinna ai bisababihinna zai samu sanadiyar waɗannan halaye ko sifofi guda uku halawatal iman zai ɗanɗani ɗanɗanon imani in ji annabi duk wanda ya samu kansa tattare da waɗannan sifofi guda uku annabi ya ce zai ɗanɗana zaƙin imani zai ji ɗanɗanon imani na farko an yakuna Allahu an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi ahabba ilaihi mimma siwakuma izan Allah da manzon Allah su ne mafiya soyuwa a gunsa sama da wasunsu duk wani wadda za ka so shi ya zam son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne a gaba wa an yi hibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah na biyu annabi ya ce kuma duk wadda zai so shi ya so shi don Allah wa an yakraha an ya'uda fil kufri sannan ya dinga kyamar komawa cikin kafirci kama yakrahu an yuqdhafa fil nar kamar yadda yake kin a jefa shi a wuta yadda baka so a dauke ka a jefa ka a wuta annabi yace ka dinga kyamar komawa kafirci bayan Allah ya maka rufin asiri da sutura da musulunci bayan Allah ya kawo wannan musulunci ka guji komawa ruwa bayan ana jahiliya musulunci ya zo to ka guji kuma ka sake ciruwa ka sake komawa kan halaye da yanayi irin na jahiliya annabi ya ce kamar yadda kake kin a ɗauke ka a jefa ka a wuta domin komawa rayuwar jahiliya komawa wuta ne don Allah a ƙur'ani ya ce kun isa kan gaba na rubtawa wuta Allah ya ceto ku to idan ka sake watsi da musulunci ka kalli halaye da ɗabi'u irin na jahiliya ka sake komawa to kamar fa ka koma kan wancan gaban ne ka ce abinda Allah ya makan kai baka ga amfaninsa ba duk rayuwa in ba ta musulunci ba ce rayuwar wahala ce duk rayuwa in ba ta musulunci ba ce rayuwar wahala ce duk inda Allah ya zo buga misalin irin gata da ya mana na musulunci da jin daɗi da hutu irin na musulunci yakan kwatanta shi ne da wani abu na azaba wadda ba musuluncin ba wa ma yastawil a'ma wal basir وما يستوي ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروق وما يستوي الأحياء ولا الأموات Allah ya ce wa ma yastawi al'ama wal basir Allah ya ce ai ba za su daidaita ba da makaho da mai gani musulunci komi idonka abu ɗaya yake komi idonka abu ɗaya yake musulunci komi idonka abu ɗaya yake har yadda za a yanke farce akwai karatunsa a musulunci komi a musulunci idonka abu ɗaya yake Allah ce wa ma yastawi al'ama wal basir da makaho da mai gani Allah ce ba da su daidaita ba rayuwar jahiliya a makance aka yi ta wadda ya sake komawa cikin rayuwar jahiliya ya sake komawa ne cikin makanta bayan Allah ya bude mishi idonsa awa man kana maitan أَوَمَن فأحييناه.
مَيْتًا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون Allah ya ce awa man kana maitan yanzu wadda yake mace gawa ya mutu ya mutu fa ahyaynahu muka rayar da shi da musulunci idan mutum bayi karkashin inuwar musulunci ba shi da bambanci da gawa matsalar mu shine mu muna iya gane rayayye ne in ya iya karya hula ko ya iya tuka mota kuma ba shi bane rayuwa manufa ina ya fito ina zai je me ya yi a baya me yake so ya yi ina ne alkiblarsa a wa man kana maitan Allah ya ce yanzu wanda yake matacce ya mutu fa ahyaynahu muka rayar da shi waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi muka sanya mishi wani haske shine musulunci yamshi bihi fin nasi zai dinga tafiya da wannan hasken a cikin mutane in yazo inda kwatami yake zai tsallake kaman masaluhu fi zulumati laysa bikarijin minha Allah yace yayi rayuwa yayi daidai da wanda yake rayuwa a cikin dufai ba zai fita a cikin dufan ba Allah yace wanda yake rayuwa a haske yayi daidai da wanda yake rayuwa a cikin dufai rayuwa a cikin dufai shine rayuwa na kafirci rayuwa ta jahiliya rayuwar da ba addini a cikin ta وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور Allah ya ce kuma da dufai da haske Allah ce ba da su daidaita ba duk inda ka ga musulunci duk inda ka ji al'amarin musulunci al'amari ne na haske duk inda ka ga al'amarin jahiliya al'amari ne na duhu wala zillu wala harur Allah ce kuma da inuwa da rana Allah ce ba da su daidaita ba idan mutum ya zan musulmi ya dace ya shiga cikin inuwa wadda yake wajen musulunci Allah ya ce a cikin rana yake wala zillu wala harur Allah ya ce da inuwa da rana ba ɗaya suke ba da musulunci da jahiliya da kafirci ba ɗaya suke ba sai ce wa ma yastawil ahya'u wal amwat da rayayyu da matattu ba dai suke ba idan mutum yana inuwar musulunci a raye yake wanda yake wata rayuwa wajen musulunci a mace yake to duka waɗannan suna daga cikin ayoyi da annabi sallallahu alaihi ayoyi na alkur'ani da Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana bambancin da ke cikin musulunci da kuma abin da aka yi a baya na jahiliya da suna kan gaba ne na halaka an isa wuta an isa wuta saura a fada Allah sai ya tsamar da mutane da musulunci musulunci gani ne kafirci wajen musulunci makanta ne musulunci haske ne wajen musulunci duhu ne musulunci inuwa ne wajen musulunci rana ne hadisin ummu salma al-imamu ahmad ya fidda hadisin hadisi ne hasan ta ba da labari na hijirar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa habasha tun daga hijira ta farko har hijira ta biyu da abubuwan da suka faru a cikin hijira komawar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na biyu zuwa habasha don annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi musu ishara zuwa ga sarkin habasha sarki najashi lokacin abubuwa sun tsananta a maka azabtarwa ya tsananta akan musulmai musgunawa ya tsananta akan musulmai rayuwa rayuwar musulmai a garin makka ta kai matuka wajen shiga tsanani to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ce musu su tashi su yi hijira zuwa habasha ya ce musu akwai wani sarki wadda yake mulkan habasha ba musulmi ba ne amma ba zai bari a cutar da su matukar suna ƙarƙashin gwamnatinsa ba ɗaya daga cikin jagororin tafiyan akwai sayyidina usman bin affan da matarsa da sauran sahabbai manyan kafiran ƙuraishawa sun samu labarin da su fitan amma ba su yi aune ba sahabbai sai suka fice don sun so su yi atakin ɗinsu bayan sun isa wajen sarki na jashi manyan makka waɗanda suke faɗa da gaskiya sai suka ta da kwamiti na waɗansu mutane biyu suka ce su bi su habashin waɗannan wakilai guda biyu su zama su ne wakilan ƙuraishawa a kan musulmai kafin su tafi suka zauna suka shirya duk abin da za su shirya na maganganu da sharri da za su yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka shirya cin hanci duk wani bafaje isasshe a wajen sarki najashi sai da suka kalli me yake da bukata kuma aka shirya mai wannan cin hancin da za a tafi mishi da shi aka shirya wa najashi ma nashi kafin suka tafi bayan sun isa suka je suka gana da dukkan manya makusantan sarki najashi suka ba su abin da suka zo musu da shi na tsarabar cin hanci suka kuma roƙe su alfarma ɗaya cewa idan aka musu iso a wajen sarki suka shigo fada to abinda suke bukata a gun makusantan sarki sarki kar su bar sarki ya nemi jin bakin ta su musulmai kawai su yi kokari aikin da za su musu a kada su su tafi da su maka suka daidaita akan haka bayan sarki na jashi ya shigo fada aka gabatar mishi da koke ga nan wakilan mutanen makka aka shigo da su suka gabatar da bayanansu ƙannenmu ne yayunmu ne ‘yan uwanmu ne suka zagi iyayenmu suka zagi allolinmu suka zagi abin bautanmu suka yi mana tawaye suka shirya duk sharrin da za su masu habban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga ƙarshe kuma suka ce sun ƙi su ma shiga addininka mu dama da suka bar namun naka suke yi amma sun ƙi namun sun ƙi nakan sun ƙi suka gama duk maganganunsu sarki na jashi ya ce a je a kira musulmai don akwai wani kwatas da ya ware musu ya ce su zauna abinsu komi na rayuwa a wadace suke ya ce aje a kira musulman su zo su inji bayani daga bakinsu manyan makusantansa suka ce ranka yi daɗe ayyan uwansu ne sun fi mu saninsu danginsu ne mu me ya shafe mu su tafi abinsu da 'yan uwansu ya ce a'a inda haka muke yi da gwamnatin ba ta kai haka ba adalci shine kashin bayan kowane mulki shekul islam ibn taimiyya ya ce gwamnati takan ɗore ko ta kafirci ne in akwai adalci yace kuma gwamnati takan karye ko a inuwar musulunci aka yi ta inda zalunci a cikinta aka je aka kira musulmai me ya faru aka ce yan uwanku sun zo daga makka suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga abin da suka zo da shi sarki yana neman ku kuma ku je ku yi bayani ja'far ibn abi talib dan uwan sayyidina ali yace musu idan mun je fada ku bar ni dan ma sarki bayani mun gudu da imani mu har nan su biyo mu da aka isa fada sarki najashi ya tambaye su yace kun san waɗannan mutane suka ce mun san su me ke alakar ku da su suka fada ga abin da suka zo da shi Ja'far sai ya tashi ya ce mishi ayyuhal malik kunna qauman ahla jahiliya ya ce mishi ya kai wannan sarki mu dai da farko mun kasance muna rayuwa ce ta jahiliya na abudul asna kafin zuwan musulunci kafin zuwan annabinmu kafin zuwan wannan addini da muka yi imani da shi na abudul asnam wa gumaka muke bautawa wa na'kulul maitata muna cin mushi wa na'til fawahish muna zakke ma kowace alfasha wa naqta'ul arham muna yanke zumuncin mu wa nusi'ul jiwar muna munana makwabtaka da zamantakewa wa ya'kulul qawiyyu minna dha'if sannan duk wani mai karfi a cikinmu yana lankwame maras karfi waɗannan ababa guda shida ya gaya masarki na jeshi abu na farko kunna kauman ahala jahiliya ya ce mutane ne mu da a baya muka yi rayuwar jahiliya kamar tambayansa aka yi yaya rayuwar jahiliya take na abudul asnam ya ce muna bautawa gumaka ɗaya daga cikin rukunai mafi girma na rayuwar jahiliya shine a ce mutane ba Allah suke bautawa ba daga ran da kaga an fara rike wani abin bauta koma bayan Allah to tabbas an koma al'amarin jahiliya abin da ya fara ambatawa cikin abin da suka samu kansu na ƙazantar jahiliya shine bautan wani koma bayan Allah bautan wani koma bayan Allah bautan wani koma bayan Allah duk lokacin da al'umma take so ta fita daga cikin rayuwar jahiliya sai fa ta koma ta Allah da bauta sai ta koma ta Allah da bauta rayuwa mai daɗi ba da dabarbaru ake samu ba ba da dabarbaru ake samu ba sai an koma an yi daidai ake samun rayuwa mai daidai na biyu ya ce wani akulul maitata muna cin mushi man sagir a cikin abin da Allah ya haramta a ce kaza haramun ne kaza haramun ne kaza haramun ne duk abin da kunnanka ke ji in dai haramun ne cin mushi yana daga cikin limaman haramun haramun قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم
أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا, إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به الله يتي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه ni dai ban samu ba cikin abin da aka mun wahayi ka gaya musu wani abun da za a ci mai sawa a baki zai sa ya ɗanɗane shi a bakinsa a ce kuma abin haramun ne illa an ya kuna maitatan sai dai in abin mushe ne audaman masfuhan ko jini ne da yake kwalala rike kwalala lokacin da ake yinka aw lahama khinzir ko naman alade fa innahu rijisun Allah ce wannan kan najasa ce kazanta ce yace to da al'amarin mu cin mushi wa na'til fawahish yace kuma rayuwar da muka yi a jahiliya rayuwa ce ta alfasha duk wani alfasha muna zake mishi duk wani alfasha idan aka ce alfasha duk wani mummunan aiki da ya kazanta yayi muni ana ce mishi alfasha amma idan aka sake alfasha a lafazin alfasha to zina shine liman zina shine liman wala taqrabu zina innahu kana fahishatan sai kuma luwadi a innakum lata'tuna alfahishata
أئنكم لتأتون الفاحشة وتقطعون السبيل a innakum lata'tuna alfahisha أئنكم لتأتون الفاحشة ma sabaqakum biha أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين to haka luwaɗi haka maɗigo haka kuma dukkan sauran nau'uka na alfasha sai su yi ta shigowa ya ce wani a tilfawashi daga cikin rayuwar da muka yi a jahiliya mun yi rayuwa ta zinace-zinace ido rufe duk lokacin da kaga al'umma suna komawa harkar bin mata to ana komawa rayuwar jahiliya ce wadda dama akan wannan gaban ake Allah ya tsamar da mutane ya tseratar da su komawa harkar zinace-zinace komawa harkar jahiliya ne Ja'far ya ce wa sarki Najashi daga cikin rayuwar da muka yi na jahiliya da Allah ya cece mu ya ce wa na'atil fawahish mun zakke ma alfasha ido rufe baka ji annabi Yusuf ba alaihi salatu wassalam lokacin da matar mai gidansa ta yi yunkurin ta bi shi ya kame da ya zo roƙon Allah ya ce Allah ka taimake ni Allah ka kawo mun ɗauki akan al'amarin matan nan wa illa tasrif anni kai da hunna asbu ilaihinna إني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين wa illa tasrif anni kai da hunna Allah in baka tsare ni baka kautar da ni daga kaidinsu ba wa illa tasrif anni kai da hunna in baka kawar da kaidinsu ga barina ba Allah baka yi hannun riga tsakanina da kaidinsu ba asbu ilahin na karshe na karkata zuwa gare su sai ce wa akun minal jahilin sai in zama daga cikin jahilai bin mata jahilci ne rayuwar jahilci ne ka tsaya ka yi nazarin abin da kyau jahiliya ce rayuwa ce ta dabbanci ba fa bin mata da harkar zinace-zinace ba wannan tabarrujin kawai bayyanar da tsiraici Allah ya ce a jahiliya aka yi shi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula ka bar matarka tana fita cikin tabarruji cikin tsiraici yarka tana fita cikin tsiraici al'umma su me da bayyanar da tsiraici abin burgewa komawa ruwa ne don al'amari ne na jahiliya komawa ruwa ne za su koma su yi rayuwa ce ta jahiliya wannan tsiraici da kaga ana bayyanarwa in al'umma ta zura ido sai an zo an wayi gari ɗanka shi zai ma ‘yarka ciki ɗaya daga cikin sharrin tabarruci kenan in dai za ta dinga bayyanar da tsiraici to sai an zo yadda ka san awaki suke rayuwa al'ummar sai ta dawo haka take rayuwa sai an samu yaron da zai yi zaton kowa ma ubansa ne saboda kowa na saduwa da uwarsa rayuwa ne na dabbanci wannan tabarruj kawai rayuwa ne ta jahiliya Allah ya ce kar mata ku dinga fita cikin tsiraici komawa cikin wannan tsarin komawa ne rayuwar jahiliya Ja'far ya ce mun yi rayuwa a jahiliya alfasha kowace muna zake mata yanzu gashi annabi Yusuf yake cewa in har Allah baka kawo mun dauki ba na koma game da al'amarin waɗannan matan zan zam daga cikin jahilai ka dubi harkan zinace zinace da kyau ka dubi kazantar da take cikin sa wa naqawul arham yace muna yanke zumunci yanzu muka karanta aya yadda da gaba baka take tsakaninsu gaba baka take tsakaninsu ya ce haka muka rayu a jahiliya wa nusi'ul jiwar muna munana makwabtaka zamantakewa anguwa gari yan uwantaka ya kazanta munin munanawan ya kazanta wa ya'kulul qawiyyu minna ad-da'if sannan duk inda mai karfi yake sai ya cinye maras karfi ma'ana ya danne shi rayuwar jahiliya ne wannan rayuwar da kaga al'ummar mu tana ciki matukar ba mu ma kan mu fada mu musulmai muka gyara wannan abin ba duk wanda ya samu dama akan dan uwansa ya danne shi rayuwar da za mu samu kanmu a ciki ba ta da daɗi ba ta da daɗi fa kunna ala zalik Ja'far ya ce wa sarki Najashi mun kasance a wannan rayuwa haka muke gudanar da rayuwan hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna har Allah ya tayar mana da manzo daga cikin mu ba shine abin da ayar ta faɗa ba laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah ya ce Allah ya muku baiwa Allah ya muku gata ya muku goma ta arziki gashi ya tayar muku da manzo Ja'far ya ce haka muke rayuwa a jahiliya a ci mushe a sha giya a yi zinace-zinace a yi kwace wadda ya fi ɗan uwansa ƙarfi ya mai kwace ya ce haka muke rayuwa muna cikin wannan rayuwa hatta ba a sallahu ilaina rasulun minna ya ce sai Allah ya tayar mana da manzo daga cikinmu na arifu nasabahu wannan manzonmu mun san nasabar sayan labai mun san suwaye iyayensa mun san danginsa mun san gidansu mun san familinsa wa sidkahu mun san gaskiyarsa wa amanatahu mun san amanarsa ba bako ba ne balle a ce sai mun yi bincike a kansa mun san daga inda ya fito mun san gaskiyarsa mun san amanarsa wa afafahu mun san kamewansa ba a taɓa tunkan Allah ya yi wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani ya zo ya zauna da annabi su yi gulman wani ba annabi bai taba yi ba bai taba yi ba bai taba yi ba Ja'far yace mun san shi mun san kamewarsa bai taba shiga mutuncin wani ba idan matsatsi yayi matsatsi a anguwarsu annabi yayi kiwon awaki hadisin bukari kiwon tumaki na kudi a biya shi ya zo ya dubi mutanen da ba su da galifu ya biya musu bukatunsu tun yana yaro ya yi kiwon dabbobi na kuɗi kiwo na kuɗi ya yi kiwon ya samu kuɗin ya zo ya taimaki wadda ba su da galifu ja'afar ya ce mun san shi fada'ana ilallahi lin wahidahu ya ce kuma da ya zo a matsayinsa na manzo da Allah ya aiko mana sai ya kiraye mu zuwa ga Allah mu kaɗaita Allah da bauta wani abu da mu bauta mishi kun ji abin da aka fara? kaji ai shi ma Ja'far abinda ya fara kokawa a rayuwar jahiliya kunna qauman ahla jahiliya yace na abudul asnam muna bautawa gumaka yace to da annabi yazo fa da ana ila Allah sai ya kiraye mu zuwa ga Allah lin wahidahu mu kadaita Allah wa na abudahu mu bauta ma Allah shi kadai wannan shine mataki na farko na yakar rayuwar jahiliya na yakar rayuwar jahiliya kadaita Allah da bauta kadaita Allah da bauta idan al'ummar musulmai suna so su koma kan turba nagartacciya to dole su tsaya akan wannan turbar shine jigo na farko na yakar rayuwar jahiliya shine kadaita Allah da bauta yace ya kira mu mu kadaita Allah da bauta mu kadaita Allah da bauta karka dinga ganin wane yana bautan albasihu wane yana bautan uzairu wane yana bautan mala'iku wane yana bautan abu kaza kai ka ɗauka a'a tawakkalin kama in ka juyar da shi zuwa ga wani to shi wannan ɗin shi maka allantar da shi inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu din
فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى خبيثا إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون أعلم.
إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار أعلم.
لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار Allah ya ce inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi mun saukar da wannan littafi ne gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da gaskiya ma'ana akwai manufa ta gaskiya da yasa muka saukar Allah sai ce mishi fa abudillaha ka bauta ma Allah muklisan lahuddin kana mai keɓantar sada addinin in za ka yi addinin musulunci keɓantan Allah da addinin ka yi addinin don shi ka kaɗaita shi da addinin shi ne abin da ake bukata ba cewa aka yi ka zo ka yi musulunci ba cewa aka yi ka zo ka kaɗaita Allah da bauta saboda haka don kai musulmi ne baka gama aikin ba sai kuma ya zan bautar Allah shi kaɗai kake yi wa ko ka tsakuro wani abu daga cikin haƙƙinsa kana ba ma wani in wannan ne to ba musuluncin kake yi ba jama'a muna fahimta ala Allah ya ce ku saurara ku ji lillahi dinul khalis addinin Allah wadda ake ce wa Allah ake yi wa wadda Allah ke biya shine wadda aka yi don shi daya wadda aka yi don shi daya ba zamanka a musulunci ko a inuwar musulunci shi ke nuna kai musulmi ne ko kuma cikakken musulmi ba ne a'a musuluncin da kake yi Allah kadai kake kadaitawa da bauta ko kuma akwai waɗansu hakkokinsa da ka tsakura ka ba ma wani waɗanda nasara ba fa sun ce babu Allah ba ne sun san akwai Allah Allahn da kake bauta mishin sun san akwai shi matsalar wani abu ne na hakkinsa suka ɗauka suka ba ma almasihu yahudu sun san akwai Allah ba sun ce babu Allah ba ne a'a wa'yansu hakkokin Allahn suka juyar zuwa ga uzairu waɗanda suke bautan waliyai da shehunnai da waɗansu bayin Allah ba fa sun ce babu Allah ba ne a'a wani hakki na Allah suka ba ma waɗannan salihan bayi sai suke bauta musu tare da Allah amma sun san akwai Allah to masu bautan gumakan ba fa sun ce babu Allah ba ne wai gumakan su ne Allah a'a waɗansu hakkoki na Allah suka ba mu waɗannan gumakan wallazina takadu min dunihi awliya waɗanda suka riki waɗansu ababen bauta koma bayan Allah cewa suke yi mana abuduhum mu fa ba muna bauta musu bane don su ne allolinmu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa muna bin ta hannunsu ne don su kusantar da mu zuwa ga Allah dab kaga ai sun san akwai Allah amma me yasa aka ce ba musulmai bane me yasa aka ce abinda suke yi ba musulunci bane saboda sun bauta ma wani abu tare da Allah fatarka tsoronka fargabanka neman taimakonka neman agajinka ka juyar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala fada'ana ilallahi ya ce annabi sallallahu yana zuwa sai ya kiraye mu zuwa ga Allah lin wahidahu wa na'budahu mu kadaita Allah da bauta mu bauta mishi kadaitawan ake fara kafin bauta saboda ka in ka zo sallah sai ka yi niyya kafin ka fara in za ka yi azumi niyyar kudirin shi yake fara zuwa kafin aikin sai ka nufi niyyar za ka yi abun ne don neman fiskar Allah tukunna sai ka yi aiki jama'a muna fahimta rukuni babba daga cikin rukuni na rayuwar jahiliya shine mu saki Allah mu koma rike waɗansu abubuwa koma bayan Allah kar kuma ya zam kawai kana daga idonka ne kana kallon wane na bautan kaza wane na bautan kaza ka dinga bincikan kanka kar kai ma ka rataye imaninka a jikin wani abu karkara ta yi imaninka a jikin wani abu fada'ana ila Allah lin- linwahidahu wa na'budahu wa naqla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min alhijarati wal awthan ya kuma umurce mu mutubu daga bautan duk wani abu koma bayan Allah da mu da iyayenmu abinda muke bautawa mu tubu ga barin bautarsa min alhijarati wal awthan na duwatsu da gumaka in an ce as-sanam shine gunki da aka sassaka al-wathan duk wani abu da ake bauta mishi koma bayan Allah yace mana mutuku jama'a Ja'far yana gaya ma sarki Najashi yadda suka yi rayuwa a jahiliya da yadda annabi ya ciro da su a jahiliya yanzu kun ga abin da ya fara faɗa shine sake duk wani abin bauta koma bayan Allah a rike Allah a kadaita Allah da bauta wa amara na bisidkil hadis ya ce na biyu annabi sai ya umarce mu da gaskiyar magana Allahu akbar inda a ce musulmai sun gane sirrin gaskiya a wajen aiki ko magana da mun sha kwana wallahi tallahi da mun sha kwana inda mun gane sirrin da take cikin yin gaskiya in za ka yi aiki ka yi gaskiya in an baka aiki ka yi gaskiya in za ka yi magana ka yi gaskiya wallahi ba za a kirga kwanaki ba duk mun tsira wallahi a duniya da lahira wa amara na bisin ilhadis ya ce annabi na zuwa bayan ya tubar da mu daga bautan wani Allah ya ce sai ya ce mana to ku riƙe gaskiya duk inda kuka samu kanku don Allah jama'a mu dinga aiki da karatu annabi ya ce doktor alaikum bisidq annabi ya ce na hore ku ku rike gaskiya ku rike gaskiya alaikum bisidq annabi ya ce na hore ku ku rike gaskiya da kyau kamar wani ne ya ce annabi me sirrin haka sai ya ce fa innal fa inna sidqa yahdi ilal birri gaskiya in ka rike ta annabi ya ce za ta kai ka zuwa ga albir to albir kuma shine aji na ƙarshe wajen rike addini shine aji na ƙarshe in dai addini ne kaga kowane janibi kowane janibi kowane janibi ka zama ƙwararre daidai gwargwado to sai ka kai wannan mataki to gaskiya kana fara gaskiya za ka ɗauki seti ƙarya ne ƙarya ne ka yi kama da wadda baya gaskiya ƙarya ne ba ka yi kwarjini a kun wadda ba su da gaskiya ba ya ce fa inna sidka ya hadi ilal bir domin a sidku yakan ja mutum ya nusar da shi ya kai shi zuwa ga albirru ai shi ne wannan ayan man su gidan suratul bakar ba ka karanta ba a ramma Allah ya ce ba mu fahimci ayar da kyau laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi Allah ya ce ba shi bane albirru yanzu ba a hadisin nan annabi ya ce mana gaskiya takan kai mutum matakin albirru ba Allah sai ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ba shi bane kun kai matuka wajen da'a ma Allah don kun juyar da fiskokinku gabar ko yamma kuna sallah sai ya ce walakinnal birra amma albirru man amana billahi ya tabbata ga wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranan karshe wal malaikati yayi imani da mala'iku wal kitabi yayi littafi yayi imani da littafi littattafan da Allah ya saukar wan nabiyina yayi imani da annabawa ba an samu ajin imani ba na biyu sai ce wa atal mala ala hubbihi kuma ya dauki dukiyarsa yana taimako da ita ala hubbihi Allah ya ce kuma yana son dukiyar zawil qurba ya ɗauka ya taimaki ‘yan uwansa, wal ya tama ya ɗauka ya taimaki marayu, wal masakin ya ɗauka ya taimaki miskinai, wasa'ilin wadda ma ya zo ya roƙa a taimake shi ya taimake shi, wabna sabil ya taimaki wadda guzirinsa ya yanki a hanya, wa firriƙabi wadda guzirin wabna sabil wadda guzirinsa ya yanki a taimake shi, wa firriƙabi yakan ɗauki dukiyar ya ‘yantar da bayi su bauta ma Allah a cikin ‘yanci. wa aqama salata Allah ya ce kuma ya tsaida sallah bayan waɗannan ayyukan alkhairi kaga ga can imani ga kuma amfani da dukiya wa aqama salata kuma ya tsaye da sallah wa ata zakata kuma ya bada zakka wal mufuna bi ahdihim idza ahadu kuma in sun yi alkawari ba su sabawa wasabirina fil ba'sa'i kuma suna da hakuri a lokacin talauci ba su neman dukiya ta hanyar haramun wadarra'i lokacin da cututtuka suka yi yawa matsaloli suka addabi bayin Allah suna da haƙuri wahinal ba'as in ana yaƙi suna da haƙuri su tsaya su kare addinin Allah kamar wani ne ya ce Allah to yaya mutanen nan su suka zama haka dukiyarsu ‘yan uwansu miskinai fakirai kowa a taimaka kuma ga imani kuma ga nan tsayuwa akan addini Allah ce ula'ikan ladina sadaku sun yi gaskiya ne wallahi duk sifofin nan in zaka tsara gaskiya wallahi zaka siffanta da su shi yasa annabi ya ce fa inna sidka yahdi ilal birri to wannan laisal birra din da waɗannan sifofi da Allah ya jero ƙarshe Allah wayaya ake a haɗa waɗannan ayyuka mutum ya zam yana yin su kuma yana jin daɗin yin su Allah ce su ma wanda suke yin ula'ika allazina sadaqu sun yi gaskiya ne sai ce ula'ika humul muttaquna kuma su ne masu tsoron Allah matakala da ake takawa mansirat a isa wajen wallahi tallahi shine gaskiya shine gaskiya annabi ce fa inna sidka yahdi ila albir gaskiya yakan sa mutum ya shiga ajin albirru sai ce wa innal birra yahdi ila aljanna daga lokacin da mutum ya samu wannan matakin kuma to shikenan sai kuma aljanna wala yazalu rajulu yasduk annabi ce mutum ba zai gushe ba yana gaskiya wa yataharra sidka na kirda don gaskiya in zai yi magana yana tunanin meye gaskiyar al'amari ya yi gaskiya ya maimaita gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa har a rubuta shi abun Allah mai gaskiya sai ce wa iyakun wal annabi ya ce kuma ka shaidunku da ƙarya ku kiyayi ƙarya ku yi shika uku ma ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur annabi ya ce ƙarya takan ja mutum zuwa ga fajirci fajirci shine fita alkhuruj an ta'a amdan ka cuci mutum ka san cutan ba kyau ka san ayar ka san hadisin to fajirci kenan duk laifukan da muke yin nan ba mu san su bane duk wanda ka ganshi yana bin mata ya shiga nan ya fita nan ya san ba kyau to ya zama fajiri ne aya ba ta bashi tsoro hadisi ba yi bashi tsoro duk wanda ka gana karban cin hanci da rashawa a ofis ɗinsa ya san ba kyau duk wanda zai sa alƙalaminsa ya saci dukiyar jama'a ya san ba kyau kawai ya zama fajiri ne duk wanda zai danna ɗan uwansa ya fi ƙarfinsa fajirci ne annabi ya ce to in mutum ya zama makaryaci can yake isa can yake isa yana zama fajiri ne bayi razana abin tsoro bayi tsorata shi abun ɗaga hankali baya ɗaga mishi hankali annabi ya ce to ku kiyayi ƙarya ita ƙarya takan me da mutum fajiri da gangan zai yi ta yin abubuwansa babu daga kafa jama'a muna fahimta annabi ya ce in kun yi gaskiya kuma za ku kai wancan mataki wala yazalu rajul yakzib wa yataharra al-kadhib mutum ba zai gushe ba da ƙarya yana maimaita ƙarya yayi kirda don ƙarya hatta yuktaba inda Allah kazzaba har a rubuta shi a gun Allah makaranci yace to annabi na zuwa wa amarna bi sidqil hadis sai ya umurce mu da gaskiya a wajen magana musamman su gaskiya idan za mu yi magana da kai in ka mun ƙarya me dan maka babu me me a ciki mutanen mu ƙarya har ƙaryar da ba ta da amfani suna yi har a taɗi mutum sai yi ta ƙarya taɗin da in ka faɗi gaskiyan ma ba wani abu bane a taɗi haka fa kawai normal taɗi mutum yana taɗi yana ƙarya to wannan ƙaryan yana shiga cikin jini da jijiya yana shiga cikin jini da jijiya ƙarshe zai zo shi kansa ƙaryan yana so ya bari saboda yadda ya shiga cikin jininsa ya dawo mishi bala'i wa amara na bisikil hadis wa ada'il amana annabi ya ce mana to maganan amana maganan amana duk waɗannan abubuwan in dai muna so mu yi rayuwa mai daɗi mu musulmai dole sai mun karanta karatu kuma mun curu gaba ɗayanmu mun koma kan karatu mun curu mun koma kan karatu yanzu rayuwa za ta canza in mun ƙi duk waɗannan dabarbaru da muke ba za mu fita ba in mun ƙi mu yi daidai ba da mu fita ba duk ƙasar ba ga yadda muke rayuwa ba duk wanda zai yi magana yana maganan barna ne a ƙasar sai ka rasa to waye mai barnan in gwamna ne zai yi magana shi ma ana an yi barna ne shi ma talaka in zai yi ana barna ne sai ka rasa waye ne zai fito ya ce to ni ne mai barnan ai shi yasa muke wahala barnan muna yakansa ne a baki mun ki mu shigar da shi cikin aiki duk wanda zai yi magana yana magana mabarnata sai ka rasa to waye ne waye shi mabarnacin tunda kowa shi ba yayi ya zama abinda muke faɗa muna fitowa muna aiki da shi wa ma uridu an ukalifakum ila ma anhaakum anhu annabi salihu yace annabi shu'aibu yace ba ni da niyyar in saba muku akan abin da nake hana ku saboda haka in mun yi karatu an karantar da mu musifanta da shi wa da'il amana wasilatir rahim annabi yace mana to a rike zumunci a rike zumunci shine yanzu gashi mun karanta aya an zama yan uwan juna an zama yan uwan juna wasilatir rahim wa husnul jiwar kyautata zamantakewa kyautata makwabtaka duk wanda kuke tare da shi ya san kuna tare da shi duk wanda kuke tare da shi ya san kuna tare da shi makwabcinka ka kyautata mishi ofis din ku ɗaya ka kyautata mishi kasuwar ku ɗaya ka kyautata mishi anguwar ku ɗaya ka kyautata mishi garin ku ɗaya ka kyautata mishi duk wanda zamantakewa ya haɗa ku ka kyautata mishi yace haka annabi ya dora mu walkafi anil maharimi wa dima sai yace mana kuma mu kame hannunmu daga haramtattun abubuwa ba ya ce wani akulul maitata ba ya ce walkafi anil maharimi wa dima sannan ya ce mana duk abin da Allah ya haramta mu kame wa dima mu kame daga jinin mutane ba ya ce wa ya akulul kawiyu min ad-da'if ba ya ce to kowa ya rike hannunsa kar ka yadda hannunka hannunka ya taba dukiyar wani kar ka yadda hannunka ya kai kan wani abu da Allah ya haramta karka yadda hannunka ya kai kan jinin wani wada hana anil fawahish ya ce annabi sai mana doka akan alfasha a kiyaye alfasha a kiyaye alfasha dole wannan tsare alfashar tsare alfashar dole sai mun haɗa ƙarfi da ƙarfi malamai a islamiyya suna yi malamai a makarantun boko suna yi iyaye a cikin gida suna yi ma'abuta anguwanni suna yi an haɗa ƙarfi da ƙarfe wannan alfashin har teloli sai sun ba teloli sai sun ba da gudumawa wajen gyara wannan barna wani hana anil fawahish ya hana mu alfasha duk abin da zai zama alfasha ce annabi ya mana doka a kanta wa kauli zur da ƙarya shaci faɗi jita-jita faɗa ban gani ba ya ce annabi ya mana iyaka a kai wa akli malil yatim annabi ya hana mu cin dukiyar maraya wato jama'a mu kalli wannan maganganu da ja'afar yake yi yadda da suka yi rayuwa a baya a jahiliya da yadda annabi ya zo ya fidda su daga cikin wannan mummunan rayuwar wata ran annabi ya taɓa gaya wa mutanen madina alam ajidukum dullalan fa hadakumullahu bi wa kuntum mutafarriqina fa allafakumullahu bi yace na same ku a bace ba ku da kan gado ba alqibla yace sanadiyya na Allah ya shirye da ku to haka yazo yayi ta ciro mutane daga wannan turba ta kazanta zuwa wannan turba mai albarka na musulunci da imani wa akli malil yatim ya hana mu cin dukiyar marayu wa qasfil muhsana da sharri wa kamammun mata da sharri wa kamammun mata wani ne yazo yake wa'azi wai duk matan da kaga tana tafiya makarantar mata zina take zuwa yi ai malam ka ɗauka makanka babbar magana ka ɗauki babbar magana duk matar da take tafiya makaranta zina take zuwa haka yace duk makarantun matan yace zina suke zuwa su wannan maganan karamar magana ce karamar magana ce karamar magana ce ya ce to annabi ya taka mana birki game da jifan kamammun mata game da jifan kamammun mata idan muka kalli tsarin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi yadda aka yi tarbiyyar al'ummar to wannan kundi kuma an bar mana shi a hannu muna kallon rayuwarmu muna kallon rayuwar ta shiga farfajiyar rayuwar jahiliya ne ko muna kan rayuwar musulunci kar mu dinga ruduwa da sunanmu na musulmai kawai mu dinga lura ayyukanmu irin na musulmai ne ga sunan da yawa a cikin alkur'ani sai su yi da'awar imani Allah sai ya kore ce ba muminai ba ne muna aikin muna kuma kallon ayyukanmu na musulman ne na gaskiyar ne ko dai mun saka riga ne na musulunci kuma muna rayuwa ta jahiliya idan mun ga ayyukanmu na musulunci ne to abinda muke ambatawa ya tabbata gare mu sai mu roki Allah tabbatuwa akai idan mun ga mun fita daga tsarin rayuwa ta musulunci sai mu yi gaugawa mu gyara amma dai kamar yadda muka ambata annabi ya ce ka kyamaci komawa ka kyamaci komawa cikin kafirci ko munanan ayyuka yadda kake kyamatar a jefa ka auta mun ji aya da Allah ya ce kar ku mutu face kuna musulmai kar ku mutu face kun mika wuya wa Allah kun mika wuya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku tuna ni'imar da Allah ya muku da kun isa gabar wuta Allah ya tsamar da ku karfa ku sake komawa to idan muna so mu yi tafiya tafiya mai kyau wacce take dauke da albarka to mu dinga kallon rayuwarmu abubuwan da suke cikin rayuwarmu waɗanda ba su da kyau mu yi ƙoƙari mu fidda su ba wani ne zai fitar mana da su ba haka ba zai yiwu ba dole sai mun yarda za mu haɗa karatu da aiki za mu haɗa karatu da aiki sai mun yarda za mu haɗa karatu da aiki yanzu muke magana doktor ga ja'afar yana bayani a gaban sarki najashi ya ce da annabi ya zo sai ya umarce mu mu kaɗaita Allah da bauta mu toɓo daga duk wani abin bauta ba Allah ba na biyu sai ce wa amara na bisirkil hadis sai ya umurce mu da gaskiyan zance sai da aka daidaita duk magana in ta isa kan sahabi ta tsira duk magan duk hadisin duniya in dai ya isa kan sahabi ya ce to da gaske ne sun yi aiki da karatu ko basu yi ba duk in ka ji ana hadisi mai rauni ne yana da matsala kaza a hanya ake samun tangardan daga inda mai riwayar ya isa kan sahabi ya ce sahabin annabi ya ce ko ɗan shekara sha biyar ne maganan duk duniya sun karbe ta saboda sun yi aiki da wa amarana bisirkil hadis ba sahabin da ake tuhumarsa zai faɗi magana kuma ya jingina ƙarya wa Allah ko manzon Allah sun yi aiki da karatu ko babu sun yi aiki da karatu to mu bambancin mu da su kenan su da gaske suke yin abin su da gaske suke yin abin su da gaske suke yin abin ana zuwa da abin aka yi bayaninsa shi kenan kowa ya san wannan abin shi ne tsirarsa yanzu muka karanta Allah na cewa musuluncin nan inuwa ne wajen musulunci rana ne to ayar a ƙur'ani ne kaga dai gaskiya ne to me yasa ga inuwa kuma da ka koma rana annabinka ya ce ka rike gaskiya duk lokacin da ka ga wata rigima ta taso maka sai ka ga kamar wannan rigimar ba za ka fita ba sai ka yi ƙarya sai ka yi ƙaryar to insha Allahu matsalar da za ka shiga sanadiyar yin wannan ƙaryan ya yi ninkin ba ninkin matsalar da za ka shiga inda gaskiyar ka faɗa duk abin da ya baka tsoro sai ka ga ya kamata ka yi ƙarya don ka fita to idan ka kuskura ka biye mason zuciya sai ka yi ƙaryar to matsalolin da za ka shiga sun ninka matsalolin da a tunaninka za ka shiga inda ka yi gaskiyar ba abinda Allah zai kiraye mu zuwa gare shi sai alkhairi ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai kiraye mu zuwa gare shi sai alkhairi saboda ka mu yi kokari waɗannan ababa da muka ji mu yi kokari mu yi kokari mu yi kokari mu sa su cikin ayyukan idan muka yi haka mun kyautata in muka yi haka mun kyautata ma kanmu in mun ki haka mun yi rashin kyautatawa ma kanmu muna roƙon Allah ya sanya albarka cikin waɗannan kalmomi da muka ambata Allah ya ƙara shiryas da mu ya tabbatar da mu akan shirya Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi kamar yadda muka ambata yau insha Allah za mu yi hutu na tafsirin alkur'ani sai kuma bayan ramadan insha Allah muna tawassuli da sunayen Allah mafiya kyau da kuma sifofinsa mafiya ɗaukaka Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya gafarta musu Allah ya kai haske kabarin su malamanmu Allah ya ƙara musu albarka ya ji kansu da rahama waɗanda suke rayu Allah ya ƙara taimakon su Allah ya ƙara albarka ma rayuwarsu da zuriyarsu wadda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya musu rahama Allah ya ji kansu Allah ya kai haske kabarin su Allah ya sa ‘yan aljanna ne, zurriya su Allah ya musu albarka. Wannan masifa da muke ciki ta wannan COVID-19, Allah ka ɗauke mana, Allah ya ɗauke mana, Allah ya ɗauke mana, Allah ya maye mana da aminci, Allah ya maye mana da aminci, Allah ya maye mana da aminci, Allah ya tabbatar da mu akan alkhairan duniya da lahira. Shugabanninmu Allah ya musu albarka, Allah ya musu jagoranci. Allah ya daidaita al'amarinsu, Allah ya daidaita al'amarinsu, Allah ya tsaida dugadugansu a kan tafarki na alkhairi. Allah ka musu jagora, Allah ka musu jagora, Allah ka musu jagora. Hanya madaidaiciya Allah ka ɗora mu a kanta Allah ka tabbatar mana. Allah ka tabbatar da alkhairi a cikin ƙasanmu da kuma dukkan ƙasashen musulmai baki ɗaya. Al'amuran al'ummarmu Allah ka daidaita mana shi baki ɗaya. Al'amuran al'ummarmu Allah ka daidaita mana shi baki ɗaya. waɗanda suka ba da gudumawa ta kowace fiska wajen yada waɗannan karatuttuka da sauran karatuttukan malamai Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka saka musu da aljanna ba za mu iya faɗan iya wuraren da ake yada waɗannan karatuttuka ba waɗansu jihohi sai dai a ce a rediyo kaza ana yi a rediyo kaza ana yi a rediyo kaza ana yi waɗanda duk suka yi waɗannan ayyukan Allah ka san su Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka sa shi a cikin mizanin ayyukansu na alkhairi Allah ka sa albarka ma rayuwarsu da zurriyarsu Allah ka tabbatar da mu akan alkhairi Allah ka tabbatar da mu akan alkhairi Allah ka tabbatar da mu akan alkhairi yan uwa da aka yi ta gudanar da waɗannan al'amura Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya sa mu more shi a ranar alkiyama randa aka zo da a fara maganar tattaunawa akan karatu na Ramadan na fito daga majalisi sai naga kwamitin mu na tsare-tsaren gudanar da tafsirin ana mitin bayan an gama sai malam ibrahim ya zo ya same ni ga yadda aka yi da 'yan kwamiti na masallaci ga yadda aka yi ana shirye-shiryen da a fara tafsiri to gashi yau kuma da a rufe tafsiri shi yasa idan mutum bai fahimci rayuwa ba sai ta mishi dukan hanci Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi wannan aiki da muke yi Allah ya sa karɓaɓɓe ne a wajen Allah Allah ya sa karɓaɓɓe ne a wajen Allah Allah ya saka mana da alkhairi baki ɗaya matanmu da 'ya'yanmu Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya shirya mana da su baki ɗaya Allah ya shirya da dukkan zurriya na musulmai baki ɗaya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik